الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وملك دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال فرعون ذروني يقتل موسى فليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن في الأرض فساد وقال موسى إني أوصي فربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا لا يقول ربي الله قد جاءكم بالبينة من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كاذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف الكذاب النبي فرعون يا كرا جماعة yana so a bashi dama ya kashe annabin Musa sai aka ce masa to an yadda dan kare da mun yadda ka kashe Musa amma fa kafin ya kashe Musa shi ya ce zai kashe Musa ne ba Musa yake nufi ba Allah Musa yake so ya fada da shi don ya ce fale da urabbahu Musa ya kira Allah shi ba yana da ubangida ba ba yana da wanda ya tsaya masa ba ba yana da wanda ya aiko shi ba to bari zan yaƙe shi ni ko ina so ya kira wannan da ya aiko shi ya kare shi kaga Fir'auna ya kosa Fir'auna na jin wani abu annabi Musa ya ce to inni ustu da rabbi wa rabbikum na nemi tsari da ga Allah na kuma da Allahnku gaba ɗaya Allah mu baki ɗaya shi zai kare ni kuma Allah na shi kadai zai kare ni wata rana manzara sufala ya je yaki sai ya koma gehe ya zaura ƙarƙashin itace wani kafiri ya zo ya zare takobi gaban manzala yana kwance sai ce ya Muhammadu yau wa zai kare ka yau gani ga kawa zai kare ka sai ce Allah na zai kare ni ko da ya saro takobi sai takobi ya faɗi gaba annabi sai annabi ya ɗauki takobi ya ce kai kuwa zai kare ka sai ya fara yabon annabi ya fara yabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo Allah ya yanke shi da takobi kuma shine sanadiyar mutuwansa kuma duk wanda ba annabi ya kashe sai ya fi kowa shan azaba lahira duk wanda annabi ya kashe dan wuta ne kuma duk wanda ya kashe ba annabi dan wuta ne to nan annabi Musa ya ce na roki tsayi daga Allah na da kuma Allah ku shi zai kare ni akwai wani mumini daga cikin jama'an Fir'auna shine mutumin nan kafintan nan wanda mama annabi Musa ta zo ta same shi lokacin da ta haifi annabi Musa ta je ta ce tana so ya yi mata akwati ta sa annabi Musa ya je ya gaya ma ma'aikata cewa wata mata ta haifi jariri ya zama kurma wannan da muka yi tarihi kwanaki to shine wannan din sai ya zo ya gane abun nan annabta ne kuma iko Allah ne sai ya imani da annabi Musa to ya imani da annabi Musa amma yana cikin tawagan Fir'auna وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله قد جاءكم بالبينة من ربكم تشيدin ya koma shi ma yana wa'azi ya ce yanzu za ku kashe bawan Allah don ya ce ku zo ku bauta ma Allah za a kashe bawan Allah don an haɗa mitin na kashe annabi Musa yanzu za a kashe bawan Allah kuma ya zo muku da gaskiya ya zo da hujjoji wa in yaku sadiqan fa alayka wa yaku kadhiban fa alayka in makaryaci ne to karya ta tabbata gare shi ba wai a kashe shi ba a fashi da karyan wa in yaku sadiqan yusukun ba'du zari aidukum in ko gaskiya ne mai gaskiya ne to abun nan fa da muna alƙawali to abun fa zai samu don haka kada a kashe bawan Allah bisa kafan Allah don dan ya zo yayi wa'azi yusukun ba'du zari aidukum inna Allah la yakhdimu wa musrifal kadhab ubangiji baya kan shiryar da mutumin da ya zama mai banna kuma makaryaci a nan ubangiji ya kama sunan zunubi guda biyu kuma dukkan su kaba'ira ya ce musrifun mai banna Allah bai shirya da mai banna kuma alkazzab makareci bawa in ya tashi yaro karami duk abin da yake aikatawa ana so in ya kai shekara talatin to ya bar wannan bannan kowane iri ne shekara talatin ya koma ga Allah idan ya zo shekara arba'in ya kammala hankalinsa komi na shi ana so ya koma ga Allah idan ya shekara sittin bai bar sakon Allah ba to bai bari ha abada duk wanda ya shekara sittin bai shiryu ba to ba zai shiryu ba ha abada ya tafi kenan yan Allah na da niyyar zai mai azaba amma in Allah na da niyyar mai rahama kafin ya shekara sittin duk sakon da yake ya bari amma in bai bari ba ya shekara sittin to shi kenan ba zai tuba ba to sai nake ga musu cewa wannan ba annabin da yake mana wa'azi to ya kamata ba kashe shi za mu yi ba ya kamata mu yi imani da shi ne amma fa ku sani Allah fa bai shigar da mai banna in banna ta yawa shi zunubi abin da yasa ake tsoron sakon Allah abin baya da kyau akwai ibada daga cikin ibadu akwai bautan da zaka yi ma Allah sai Allah ya kafa shaida kuma ya rantse da girmansa mala'iku ku shaida na rantse da girma na na rantse da zati na na gafarta mishi na bashi aljanna to shi kenan idan aka samu wannan lamba na gafaran nan to sai ka ji halarar Allah fadar Allah sai ta kira ka ta ce i'malu ma shi ita ku aikata duk abin da kuke so an riga an gafarta maka shi kenan a nan ko za ka kashe duk duniya ba ruwan Allah ya riga ya gafarta maka to akwai kuma zunubin da za ka aikata sai Allah ce na rantsa da girma na na rantsa da zati na malaiku ku shera sai na sa shi wuta to anan kuma ba abun da za ka yi sai Allah ne ya sa ka wuta to shi sa ake tsoron sakon Allah don baka san wanda za ka yi a kama ka da laifin ba yana yiwa wannan ka dauke shi ba laifi ba ka je ka yi shi lokacin da ka yi shi sai Allah ya kama ka da laifi sannan har yau akwai mazauni wanda bai kamata a zauna ba akwai mazauni wanda ya kamata a zauna ba kowane mazauni ake zama a gare shi ba annabi sallallahu na cewa ka zauna cikin salihai mutanen kirki kada ka zauna cikin mutanen banza akwai mutanen banza in ka zauna cikin su kuna hira sai Allah ya kushi Allah ce duk wanda ke nan sai na sa shi wuta kuma na rantsa da girma na kai kuma baka cikin su amma zama cikin su ya jawo maka sai Allah ya sa shi wuta akwai mazaunin da zaka zauna sai Allah ya ce duk wanda ke nan sai na sa shi aljanna na rantsa da girma na kamar inda aka taru ana ambaton Allah duk wurin da aka taru ana zikiri ko da ba ka yi sai ka zo ka zauna kusa da su ko kuma ka zo ka tsaya kana kallon su to Allah zai ce na rantsa da girma na duk wanda ke nan na gafarta mishi sai mala'iku su ce to ai ga wani can shi ba zakirun bane sai Allah ya ce a shi ma mun gafarta mai saboda zama shi tare da su to irin wurarrakin da ake so a zauna kenan inda ake yawan ibada ibadan su ya shahe ka amma ka zauna wurin banza yanzu misali an taru ana shan giya nan ka zo ka zauna nan kai baka shan giya amma kana zaune suna dan kana suna shan su kana zaune nan to idan fushin Allah ya sauka kansu kai ma zai shaye ka sai ka je lahira a yi ma azaba irin nasu kuma baka sha giya ba me yasa wai saboda kana makwabtaka da su idan ko ka zauna wani da ake ibada idan Allah ya ce na gafarta ma duk wanda ke nan baka yi ba amma sai ka je lahira an gafarta maka wai me yasa wai don kana makwabtaka da su saboda haka a kiyaye zama wurarrakin banza inna Allah la yajimu huwa musriful kazzab Allah bai shigar da mutumin da yake mai banna kuma makaryaci Allah ya hana ƙarya manzala sallallahu yana cewa ku ji tsoron ƙarya ittaqul kadhiban ku ji tsoron ƙarya fal insan la yazalu yukazzibu hatta yuktabu inda Allah al-kazzab fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujura wa inna al-fujura yahdi ila Allah anan sai ce ƙarya in yayi yawa yana shiryar da mutum zuwa fasikanci fasikanci kuma zai ɗora mutum kan hanyar shiga wuta ku kiyaye ƙarya annabi sallallahu alaihi ce idan kana ƙarya in ƙarya yayi yawa ba za ka gushe ba har sai an rubuta sunanka a wurin Allah makaryaci da zarar an rubuta sunanka a wurin Allah cewa wani makaryaci to shi kenan ko magana ake in kai magana sai ce kai kun fa san halin shi mafi yawan magana shi duk bashi ne ƙarya ta fi yawa ka riga ka zama makaryaci a wurin Allah da duk kai magana sai ce wai faɗi wa kai da Allah wannan wa ke ɗaukar maganar shi abin da wani kuɗi ne wani bashi wannan makalecin banza da wuhi to duk inda kai magana sai ɗauke ka makaleci to an riga an rubuta ka kai makaleci ne a wurin Allah saboda ka sai Allah ya samu halitta shi ganin ƙaryanka in ko kai mai gaskiya ne duk hirar da za a yi kai gaskiya in magana za a yi na wasa ma ka faɗi gaskiya in hirar duniya ake ka faɗi gaskiya kowace magana ka faɗi gaskiya sai a rubuta ka mai gaskiya a wurin Allah to ko magana aka kace wa faɗi wallahi wa ne faɗi oh wannan ai bai wasa bai ƙarya magana ta tabbata gaskiya gaskiya ne bai ƙarya ba mu taɓa jin ƙarya a bakin shi ba to ka zama sikon fa ina sirka ya haji ila janna annabi yace gaskiya yana shiryawa zuwa aljanna tun nan duniya zaka duba ka gani inda zaka yi hira ko inda zaka yi magana wani bi in ka cika ƙarya sai ka gama ka tashi a cikin kai ya zuba ya tashi wannan mummuna makaryaci ne ta tattara makaryaci ne to an rubuta ka makaryaci a wurin Allah amma in kai mai gaskiya ne ko magana kai kawai a wannan ai bai wasa to abin da ya faɗi gaskiya ne ba mu taɓa jiya ya ƙarya ba to haka ake so in Allah za a ji man huwa masarifar kazzab Allah bai shirya da mai ƙarya mai ɓanna na ya kauni
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك يوم الظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أبيكم إلا سبيل رشاد har yau shi wannan muminu ne ali fir'auna wannan kafintan shi ne yake wa'azi yake ce ya kauni ya ku mutane na lakumul mulku yawma zahirina fil ardi a yau fa ku kuke mulki a duniya mulkin duniya fa kuke a yau faman yasuruna min ba'sillah in ja'ana wa zai taimake mu ranan da Allah ya sauka muna da bala'i idan bala'in Allah ya zo wa zai taimake mu a lahira wa zai taimake mu nan fa muke mulki na kuma mulku yauma mulkin fa naku na duniya ne fa kuma iyakan mulkin duniya ba zai wuce duniya ba to in ko iyakan mulkin nan duniya kuma za mu bar duniya to in mun je can wa zai taimake mu kuma ya faru da su dukkan wa'annan da Allah ke magana kan su duk sun mutu babu ko daya da fir'auna da tawagan fir'auna da duk wanda ya zamani zamani fir'auna yanzu babu ko daya a bisa kasa sai wa'annan muka yi tarihin su kwanaki wasu mutane daga cikin bani Isra'ila da annabi ya same su suna bautar Allah wani wuri da Allah ya keɓe musu. To kaga ya yi bayani a wa'azin da yake musu cewa ku sani fa mulki na naku iyakansa duniya. To wannan aya tana tabbatar ma duka masu mulkin duniya su tabbatar da iyakan mulkin su a duniya mulkin nan bai wuce duniya. Ba ka ɗaukar mulki ka je da shi lahira ba a zuwa da mulki lahira. Ba a zuwa da kuɗi lahira ko mi yawan kuɗinka nan zaka bar su ko mi ƙarfin mulkinka ko mi girman mulkinka nan zaka bar shi. muna zaune rana guda sai aka ce shugaban kasa ya rasu a Najeriya ya raduwa abin ban mamaki na ina ne aka ce dan Katsina ne sai aka je aka dauke shi ranar nan Allah kadai sai aka wanda musulunta saboda suna mamaki su arnan gudan shugaban kasa aka dauke shi aka kai Katsina aka je aka sa shi cikin farin linkafani aka sa shi cikin mankara na masallaci shugaban kasa ba amma cikin mankara na masallaci mankaran ma ba wai sabuwa kai mishi ba a'a wancan da ke cikin masallaci aka dauko yayi kura yayi datti aka zo aka sa shi ciki aka zo aka sa aka tsaya aka yi mai sallah ga masu kaki na fake da gawan ga makamai iri iri wai gawa ake fako liman yayi kamar kabara hudu wanda yake makowa duk mulki kuma mulkin na kan shi kabara hudu aka yi mai aka dauke shi ina za a binne shi aka ce a kai shi makabarta kada a binne shi cikin gida sai aka dauke shi aka kai babban makabartar da na Katsina yanzu haka in ka ji za ga gawan shi gawan shi na nan aka kabarin shi na nan aka je aka gina rami wanda ake gina kowa aka kawo shugaban kasa gaba ɗayan Najeriya aka sa cikin rami aka mai da ƙasa aka dawo gida. To ashe mulki na duniya ne kenan. Kuma ba wanda ya raka shi. Lokacin da yake da rai ko zai tafiya zo ka tashi hankali. Zo ka tashi hankali. Shugaban kasa ya zo nan garin mun gane shi. Yana cikin mota amma jirgin sama ke yawan saman motar. Jirgi ya je ya dawo ya shigo gidan ga jirgi na ta kewayen gidan. Wai shi kaɗai ake fako shi kaɗai ake gadi. Shi kaɗai ne ba su abin da ya taɓa shi. Kuma mulkin duk girma mulkin ya kashi nan duniya. idan yana tafiya gabansa da bayansa ko guda ko guda gitta sai an kashe shi sai dan ba ga kudan ba ba wanda ya isa ba abin da zai gitta mai amma kuma wai Allah da kansa yake duk karfin mulkin nan duk iko mulkin nan duk girman mulkin nan ya kashe nan duniya ran da ya rasu haka za a dauke shi biyu ma suka rasu Najeriya gudan ma aka kai shi Kano aka yi mai sallah aka cire duk kakin aka yi tamba bindiga sama da da da da aka gama kuma aka yi mai kabara hudu kabara ba ta fi hudu ba wanda kasa ana yi wa ɗan ƙauyen garinku wanda ba kowa ba mahaukacin garin kuma in ya mutu kabara hudu za a yi shi ma kaji duk girma mulkin sa kabara hudu liman ya yi mai kuma shi ma aka gina ƙasa mutumin da lokacin yana mulki in zai bi hanyar nan hanyar mutuwa take daga gidansa zuwa airport sai ya kai ya tun da safe in a bace zai bi wurin karfe biyar tun karfe bakwai zai blocking hanyar karfe bakwai na safe ba wanda zai bi hanyar sai karfe biyar a bace ya je airport sana za bude hanya kuma yana tafiya da motocin shi baka jin karansu sai sun zo kusa da kai ka gansu ya wuce kuma hanyar da yake bi daban ne wai sai gashi an dauke gawa an kai Kano an ji an gida kasa ordinary kasa irin wannan ba ma na sayarwa ba kasan ma ba na zinari ba ba aka dauke shi aka yi mai kabara hudu aka sa shi gille kafani fari aka gina rami aka sa shi aka rufe kowa ya dawo gida to ashe kenan kowa ma in Allah ya bashi mulki ya koma wurin Allah kawai ya san cewa mulkin nan ba abun da zai tare shi zuwa wurin faduwa da Allah mulkin nan ba abun da zai tare shi daga azaban Allah shi yasa ya ce ya ƙauni lakumul mulku yau mai zahiri na fil yau fa kuke mulki amma mabayyani bisa ƙasa kawai iyakan ku nan idan kun aikata ta'asa idan kun aikata mummuna idan kun abin da bai kyau fa man yansuruna min ba'sullahi wa zai taimake mu a wurin tsananin da Allah zai muna wa zai taimake mu a cikin kabari wa zai taimake mu mun ji alkiyama wa zai taimake mu mun je gaban Allah to wa zai taimake mu qala fir'aunu ma uraykum illa ma ari sai fir'aun ya ce kai ba fa wai wani magana gaskiya nake gaya muku fa hanyar nan da nake sa ku ina gaya muku gaskiya ne don na fi ku ganin gaskiya wai fir'auna ne ke ce ya san gaskiya fir'auna fa wanda saboda kafirci ma shi gani yake ba ma wanda za a bauta masai shi amma bin mamaki mutum ne mai ban mamaki shi fir'auna ka san shi Allah idan ya baka mulki ko kana yaro karami ne sai Allah ya ƙara ma hankali sai ya ƙara ma wayo sai ya ƙara ma ilimi idan kuma Allah ya baka ilimi na addini ilimin alkur'ani ko kana karami ne sai Allah ya ƙara ma hankali sai ya baka wayo idan kuma ya baka kuɗi mai yawa ka zama cikin masu kuɗi to komi rashin wayonka sai Allah ya ƙara ma wayo sai ya ƙara ma hankali wayannan abubuwa guda uku idan Allah ya baka su to yakan ƙara ma hikima a cikin abinci to anan fir'auna duk wannan abin da yake fir'auna yana da hikima kuma yana da hankali na ɗaya Fir'auna gari bai taba wayewa ba yana kwana bai yi. Idan ya kwanta zuwa karhe ɗaya zai tashi. In ya tashi shi bai ibada bai sallah amma ya san Allah. Sai ya zauna mai da gaban shi gabas ya ta roƙon Allah. Allah kada ka kunyata ni. Allah mutanen ga wawaye ne muke ce musulmi ne Allah. Allah kada ka kunyata ni. Allah ka yi min kaza ka yi min kaza bai kwana sai gari ya waye na roƙon Allah. Kaga yana da wannan hikima. Na biyu Fir'auna yana kula da mahaifiyarsa, bai wasa da tsohuwarsa, duk abu na tsohuwar nan ke so Fir'auna zai mata, kuma bai yadda a walakanta tsohuwar shi ba, ya samu dama a wannan. Na uku, Fir'auna duk kafircinsa yana da kyauta, aisha sa Allah ya bashi, yana da alheri mai kyauta ne, basarake ne mai yawan ba da alheri, komi Fir'auna na iya kyauta da shi. Da annabi Musa ya roƙi Allah ya ce ina so ka halaka da Fir'auna, Allah ya ce Musa mun karɓa, amma bayan haka sai da ka ƙara mai shekara ɗari huɗu. saboda kyautar da yake da. To yana da waɗannan ɗabi'u yana da wannan al'adu masu kyau wanda ake so. Sanadiyan waɗannan al'adu ne Allah ya jirkita mu Fir'auna ya yi duk abin da zai a bisa ƙasa. To wata rana yana cikin ɗaki da daddare sai ya gama shegantakan shi a fada duk abin da zai a fada yake yi da sauran talakawa shi da jama'ansa in ya shiga ɗaki sai ya bari. Ya shigo ɗaki an rufe ƙofofin gidan security masu tsaro kowa ya rufe gida yana cikin ɗaki sai shaidan shaidan fa shi ya zuka fir'auna hashi fir'auna ce shi Allah ne amma shaidan karan kanshi yana ganin fir'auna wawa ne domin shi dai shi ne mai gidan fir'auna amma shi bai kira kansa Allah ba ya shi fir'auna ya kira kansa Allah to sai shaidan ya shirya ma fir'auna makirci shaidan ya je shi da kansa ya je ya zo da hannu guda ya zo da kafa guda ya zo da ido guda ya zo da kunne guda komi da jikin ɗan adam guda ɗaya sai shaidan yake da shi sai da ya bari fir'auna ya shigo ɗaki da daddare ya rufe ƙofa an sallami kowa da kowa masu fako suna kowan gida sai shi ya shigo da ya shigo sai zai sa fir'auna a ɗaki zaune shi kaɗai tsakiyar ɗaki da daddare sai ce haba Allah haba Allah ka halicci kowa ido biyu kunne biyu hannu biyu ni kayan hannu guda don mene ne kayan hannu guda ban yadda ba na zo a gyara ni sai fir'auna ya ce ka yi haƙuri ka zo da sahi za a saki gyara halittanka sai shaidan ya wuce rana da dare ya yi sai sake dawowa to ya aka yi Allah har yanzu ba a mai da niyyar da nike ba sai ce a'a ka zo da safe kan ka zo da dare ka zo da safe sai shaidan ya wuce yana dariya da shaidan zai zo na uku sai zo da bulala da ya zo sai ya tsaya gaban shi ce haba Allah har yanzu fa ina waje nike sai ce ka bari za a gyara ka sai dinga ban fir'auna kashi shaidan ke bugun fir'auna sai da ya bugi fir'auna ya bugu cikin daren nan ya ce masa wawa kai in ba wawa ba kai za ka kira rububiya kai za ka kira kanka Allah wai shedan ne yake ganin fir'auna wawa ne har yana kiran kansa Allah to yana da wasu makamai wasu dabi'u da yake yi wanda dabi'un nan su suka bashi daman da Allah ya bashi yayi dukkan abun da zai yi shi yasa yake gaya ma majalisan sa cewa ma urekumu illa ma ari wa ma adikumu illa sabila rashad shawarwarin da nake baku na fi ku hangen nisa na fi ku gani na fi ku sani abun da nake yi maganan nan da nake gaya muku gaskiya ne nake gaya muku hanyar nan da nake dora ku ita ce madaidaiciyar hanya saboda haka ku bi magana na kada ku bi maganan malamin nan da yake muku wa'azi kada ku bi magana wanda ya ce Allah ne ya aiko shi annabi Musa kenan ku bi magana na wannan duk shawarar da Fir'auna ke barwa ne na'am
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم هذا
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن shi wanda ya imanin nan wanda yake wa'azin nan yace ya qaumi ya ku mutane inni akhafu alaikum mithla yawm al-ahzab ina ji muku tsoro abin da ya sami mutanen da ya sami ranar ahzab din nan ina ji muku tsoro irin shi ya same ku ku ji tsoron Allah Allah fa yana iya saukar da bala'i kowane lokaci kuma Allah na iya jaraban ku da azaba kowane lokaci tun da Allah ya aiko mana ba annabi kuma annabin nan ya zo mana da hujjoji to ku bari mu ji tsoron Allah mu bi wannan annabi kada mu saba mishi kada mu bi maganan wannan bai ta'awan cewa shi ne Allah kaga shi yana wa'azi annabi Musa na wa'azi annabi Haruna na wa'azi amma da yake Allah ya riga ya taushe zukutan mafi yawan mutanen a cikin mutane akwai wanda suka yi imani suka bi annabi Musa bani Isra'ila sun yi imani da yawan su sun bi annabi Musa akwai wa'anda su kuma suna nan sun yi imani suna tare da Fir'aunan duk abin da Fir'auna ke so shi suke aikatawa na'am
مثل ذلك قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم وما الله لا يريد ظلما للعباد مثل ذلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد مثل ذلك قوم نوح irin al'adar mutane annabi Nuhu da aka aiko musu annabi Nuhu barasana Nuhu bi ayatina wa sultanin mubin ila mala'ihi mun aiki annabi Nuhu zuwa mutanen shi mun ba shi hujjoji shi ma. Wannan sannan Nuhu ila qaumihi fala bi safihi mu alfa sanatin lil hamsina ama fa hadahum tufan wa hum zalimun. Ubangiji ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa mutanen shi ya zauna shekara ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi ba su yi imani ba ba a kada kuma tufan sai muka aiko musu da ruwan tufan ya shahe su shine wannan yake gaya musu shi wannan wanda ya imani da annabi Musa ya ce ina ji muku tsoro abin da ya faru yamal ahzab kada ya zo ya same ku misal da dabi qaumin nuhin ira abin da ya sami mutanen nuhi wa adin da adawa mutane annabi hudu su mutane annabi nuhu da aka yi ko musu annabi nuhu annabi nuhu ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi ba su yi imani ba ya ce rabbi inni da'utu qaumi lawlan wa naharan na kira su dare da rana amma kuma ba abun da yake suke karawa rabbi illa tirara fala yaziduhu illa tirara ba abun da suke kara sai kara gudu maimakon su kusance ni su yi imani sai suna gudu na idan yayi wa'azi yayi wa'azi sai a buge shi a buge shi a dauke shi a je a jefar da shi bola yana nan kwance sai yamma ta yi sanyi ya buge shi sai ya tashi haka ne inda yamma ne aka buge shi aka kada shi bola sai da safe sanyi ya buge annabi nuhu sai annabi nuhu ya tashi to bai fasa yin wa'azin ba su kuma ba su yi imani da shi ba ya samu shekara ɗari tara da hamsin sai Allah ya ce to yanzu kan za mu halakar da su sai aka halakar da su to annabi hutu shi ma da aka aiko shi zuwa wajen nashi mutane shi ma sai zo ya ta wa'azi ya ta wa'azi ya ta wa'azi yana kiran mutanen zuwa ga kalma guda ita ce la ilaha illallah Allah ya ce fa amma adu fastakbaru fil ardi bil ghairi al haqqi wa qalu man ashada minna quwwa awalam yaraw anna la alladhi khalaqahu huwa ashadu minhu quwwa su adawa mutane hudu kenan fastakbaru fil ardi bil ghairi al haqqi sai suka yi girman kai bi ghairi al haqqi babu dalilin komi fa qalu man ashadu minna quwwa wai wane ne kai mu karhi wa zai yi fada da mu wani Allah ne zai fada da mu mu da ke da irin wannan karhi Allah ce a walam ya rau ana lalabi halaka mu wa ashe da muna kuwa su ba su gani Allah nan da ya halice su ya fi su ƙarfi ai shi Allah ya fi su ƙarfi to su ma adawa mutane na bihu da ba su yi imani ba Allah ce sai muka aiko musu da iska fa arsana la riha sarsari muka aiko musu da wani iska ya zo ya halaka su to shine wannan domin an yi annabi Nuhu kafin Musa an yi annabi Hudu kafin Musa to shine yake musu wa'azi yana ba su misali ku dibi abin da ya samu mutane annabi Nuhu, ku dibi abin da ya samu mutane annabi Hudu, dukkan su an halakar da su. To abin ban mamaki dukkan annabawan abbanin Isra'ila aka yi su, mafiyan su duk bani Isra'ila ne. A nan Afirka wurin da aka yi annabi wuri guda ne shine Misra ita ce Egypt, nan kadai aka yi annabawa guda biyu ko kuma sun fi biyu domin akwai annabi yusuf a na misra aka yi shi akwai annabi musa a na misra aka yi shi to akwai annabawa ba annabi musa irin al-yassa'u wa'annan su ma duk bayan annabi musa suka zo sun kai su bakwai duk bayan annabi musa to dukkan su ayin su ne a cikin misra to amma ban da su dukkan sauran annabawan ayin su ne a cikin yahudawa can cikin bani isra'ila shi yasa da yake wa'azi sai yana ba su misali da abin da ya faru gaba ku dibi wa'ancan mutane da irin abin da ya faru da su ga abin da Allah ya musu wa'annan ma da suka zo baya da ba su yi imani ba su ma ga abin da Allah ya musu to kuma ku ji tsoron Allah idan ba ku ji tsoron Allah ba kuma Allah zai muku irin wannan to wannan fa duka Allah ya ce wa kullu naqsu alayka min anba'i rusuli muna baka labarin annabawa ya rasulullahi domin ku kwantar da hankalinka sanan mutanenka su ma su ji abinda suke jin nan na gaban su na tare da abin da yake nasu abinda suke ji a cikin zuciyarsu waɗanda muka halakar sun fi su jin abinda suke ci a cikin zuciyarsu amma mun halakar da su to balle wa'annan mutane naka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya mu mutane yanzu ba mu kai ba mu kai adawa komi ba ba mu kai samudawa komi ba ba mu kai mutanen annabi nuhun nan komai ba a halittarsu sun fi mu komai a arzikinsu sun fi mu komai a ƙarfinsu sun fi mu komai amma da ba su yi imani ba su ma an shafe su to mu ma fa mu yi hattara amma mu abin da yasa Allah ya babu bayanin da muka yi kwanaki ne Allah ya dau alkawali muddin manzon Allah na cikin mu ba zai muna azaba ba sannan Allah ya dau alkawali muddin za mu yi istighfari ba zai muna azaba ba to wannan istighfari shine yake rike da mu har yau da kuma muna tare da Annabi da'iman in ba haka ba abin da muke aikatawa ya isa Allah ya shaye mu Annabi Isa alaihi salatu wassalam wata rana ya je ziyara sai ta tafiya sai shigo wani birni birnin babban gari ne ba karamin gari ba annabi isa ya tsaya ya dibi gidaje masu kyau sai ya wuce da ya je gama abin da zai yi ya dawo sai ya shigo cikin birnin ko da yazo sai iska birnin babu komai babu kowa duk Allah shahi birnin gaba ɗaya Allah shahi birnin sai abu ya bashi mamaki sai kiya ubangiji wai shekaran kwanaki da na wuce nan ba wannan birni bane na zo na shiga cikin sa da gidaje da komai da komai Allah ce shi ne Isa. To ya aka yanzu na zo na ga filin babu shi ya ce eh wani mutum wanda bai sallah shi ya shigo cikin garin ya ce a bashi ruwa ya sha aka bashi ruwa ya sha har ya wanke fuska shi Allah ce ni kuma sanadiya haka na shahi gari to shi mutum ne wanda bai sallah ya zo gitta gari ya ce a bashi ruwa ya sha to mu yanzu wani gari ne za a ce ko wani gari ne za a rasa masallata akwai garin da za a ce babu akwai masalata cikin shi ba wanda bai sallah babu kowane gari akwai wanda bai sallah cikin sa amma kuma kaga Allah ya bamu saboda alƙawarin da ya muna cewa ba zai muna azaba ba muddin muna istighfari to wannan istighfari da bayin Allah ke yi musamman yan dariƙa tijaniya to shine ke rike da mu in baka ba na mu bannan ya fi wancan da yanzu Allah ya shahi saboda ka kowa ya kokari ya ta istighfari da yawa istighfari in yayi yawa yana ɗauke maka azaba a nan duniya kuma yana ɗauke maka azaba a lahira istighfari in ya yawa yana yaye talauci shi zunubi shi ke sa talauci ya yawa amma idan istighfari ya yawa zai kau da zunubi gaba ɗaya kuma zai shafe talauci har yanzu idan kana so ka samu arziki da yawa to ka yawaita istighfari da yawa Allah zai baka arziki da yawa ko yawan arziki in mata kake so da yawa kai istighfari Allah zai baka in yaya kake so da yawa in kai istighfari Allah zai baka idan fari yayi yawa ana neman ruwan sama istighfari ake yi Allah zai zubo ruwa idan haihuwa ne ba a samu ba idan aka yi istighfari da yawa Allah zai bada idan kasuwanci ne ya daure idan aka yi istighfari da yawa Allah zai bude alkawari ne Allah yayi cewa duk wanda ya istighfari da yawa to duk abin da yake so zan bashi to mu abin da yake rike da mu kenan in ba ka ba da mu ma an shahi ai an yi wani basarati har yau zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam kafin zuwa annabi Isa aka yi shi amma basarakin babban mutum ne babba ne amma kuma kafiri ne shi ma ba musulmi ba ne to sai zaman to ga mulki ga talakawa ga arziki ga jama'a ga kafirci saboda mulki idan shiga makewayi zai wanka sai ya wajen awa hudu a cikin makewayi wai saboda tsaban mulki wanka ne zai kawai na awa hudu in ya fito waje ya zauna kan kujera sai a zo a kewaye shi shi ake bauta ma shi ma zamanin shi ake bauta ma saboda mafi yawan sarakunan da su ake bauta ma ba wai wani abu ake bauta ma Allah ba su ne kanta da nasu Allah da suke bauta ma sai a zo su a bauta musu mafi yawan sarakunan da kenan to shi ma wannan basara ke haka yake shi ake bauta ma amma yana da al'ada guda kullum in gari ya waye zai yi kyauta da kuɗi wanda ya kai dirhami ɗari hudu kullum zai yi kyauta da kuɗin da ya kai dirhami ɗari hudu amma in ban da wannan bai da aikin da yake aikata wani alheri yana nan a haka nan ya rayu a haka nan har ya zo lokacin mutuwansa abin ban mamaki yana rashin lafiya rashin lafiya ya yi tsanani basarakin ya daina fitowa ya koma zaune cikin falonsa daga na aka mai da shi cikin ɗaki shi yake ba da labari yake ran da za a karɓi rayuwansa mala'iku aka fara turowa guda goma mala'iku guda goma suka zo da mala'ikun suka zo sai suka kewaye shi yace mala'ikun nan sun tattaushe shi wannan ya taushe nan wannan ya taushe nan wannan ya taushe nan yana ba da labari yace ba don mala'ikun nan sun taushe shi ba da in ya motsa saboda bala'in da yake ji da azaba duk iccen da ke duniya yana iya cire shi duk dutsen da ke duniya yana iya ture shi saboda bala'in da yake ji amma mala'iku guda goma sun tattaushe shi yace yana nan kwance a tattaushe sai ga azra'ilu Azra'ilu ya sauko. Azra'ilu nan daga farkon jikin shi har ƙarshen jikin shi idanu ne, kuma duk jikin shi makami ne. To sai abun ya firgitar da shi ya dinga zabure zabure ina ya juya nan ya juya nan babu. Duk inda ya juya sai ga Azra'ilu. In ya mai da hukkan shi ne ga Azra'ilu. Ya rasa da zai ga mala'iku guda goma suna daure shi. Sannan ga iyalansa ga fadawansa suna kewaye da shi. Ana ranka ya da ya jiki, ranka ya da ya jiki yana ta juyawa ba san irin wahalar da yake ba ya ce da azra'ilu zai karɓi rayuwarsa da ya sa abun da zai fidda ransa shi karan kansa da ya yi wani irin kuwa lokacin da aka fidda rayuwarsa da a ce halitta na ji ne to kuwa kada ya sai rusa halitta shi ba sarake ya ce sai azra'ilu ya fidda ransa da ƙarfi da za azra'ilu ya fidda rai sai aka sa masa wani irin kishin ruwa wanda da zai sha ruwan duniyar nan ba zai koshi ba saboda kishin ruwa ya ce ya mutu gashi kwance aka zo aka ɗauke shi aka yi mishi irin al'adan da ake masarakuna irin nasu na wannan lokaci nasu kowane masarauta idan sarki ya mutu akwai al'adan da ake masa aji a binne shi to shi ma sai aka yi masa irin nashi al'ada da ake yi masarakunan gargajiyarsu da suka mutu sai aka ɗauke shi sai aka je aka binne yake da aka sa shi kabari yana cikin kabari sai ga mala'iku sun zo mun kam da nakiri sai ya ji ana cewa ku kama shi ku ɗaɗɗaure shi ku jefa cikin jahannama ya ce sai aka kama shi tun da kashiri ne aka ɗaɗɗaure shi aka jefa shi cikin jahannama yana cikin jahannama ana ta masa azaba ba dare ba rana amma lokacin da yake duniya mutum ne mai kyauta kyautarsa ta yi yawa yanzu nan na yi bayanin cewa fir'auna yana da kyauta shi yasa Allah ya bar fir'auna a duniya ya daɗe yana mulki to shi ma wannan basara ke lokacin da ke raye mutum ne mai yawan kyauta alheri ya yi mai yawa to gashi cikin wuta ana mai azaba ya samu shekaru a cikin wuta rannan sai Allah ya gaya mala'iku mala'iku ku ɗauki kan nashi kan kawai ku jefa a duniya sai aka ɗauko kan shi sai aka jefa a duniya kan nashi ba ƙaramin kai ba ne domin kan nashi babu nama a kai tullukuwan kan ne amma cikin idanunsa sai a samu kura su shige cikin kogon idanunsu kwanta saboda girman kan mutumin annabi isa alaihi salatu wassalam ya biyo zai wuce sai ga kan aje sai ya tsaya na mamaki iko Allah to wannan wani irin halitta ne wannan wani irin mutum ne ya aka yi ga katon kai aje haka kuma ba a binne shi ba annabi isa sai ya tambayi ubangiji ya ce ubangiji wannan kai da nake gani wani irin bawa ne wani irin mutum ne sai Allah ce Isa ko in baka dama ka yi magana da shi sai annabi Isa ya ce ubangiji ina so ka bar in yi magana da shi sai Allah ya ce to shikenan annabi Isa yi magana da shi annabi Isa sai fara tambayin shi kai ne fa kuma kan babu tsoka gare shi ya zama kamar a ce skeleton to amma sai annabi Isa na tambayin shi wane ne kai bawan Allah sai ce suna na wani ni ne basarake mai mulki wuri kaza gashi gashi gashi sai annabi sai ce ina so ka bani tarihin rayuwanka sai ce gaskiya na yi mulki shekara kaza kuma ni lokacin ni ake bauta ma gashi gashi gashi ya karanta ma annabi isa duk abin da ya faru yace to yanzu daga ina kake yace cikin wuta nake ana yin azaba a cikin wutan ne na ji an ce a ɗauki kan na a jeho duniya shine annabi isa ka ga an ɗauko wannan kai yanzu an jeho a duniya sai annabi isa ya ce to yanzu me kake so sai ya ce ina so ka roƙa min Allah ya yahe min Allah ya yahe min Allah ya yahe maka eh to yanzu in an yahe maka ya kake so ya ce a dai gafarta ni an gafarta ni a tada ni sai annabi isa ya roƙi Allah ya ce ubangiji ka yahe masa kuma ina so ka tada shi nan take sai ga mutum tsaye ba sara ke sai ga shi tsaye gaba annabi isa sai ya tuba sai ya yi imani da annabi isa sai ya bi annabi isa ya je yana kwautan Allah tare da annabi isa ya zama sahabi annabi isa ya samu shekara bakwai tare da annabi isa sannan kuma Allah ya karɓi rayuwarsa yanzu kan annabi isa ya yi mai wanka ya yi mai sallah aka binne shi Allah ya gafarta mai sa shi aljanna kaga mushriki ne ana masa azaba amma gashi Allah ya sa kan ya dawo duniya don Allah na da bukatu ya masa rahama to kuma abin ban mamaki ya aka ya samu wannan rahama ya samu wannan rahama ne ta hanyar alkhairi ta hanyar kyautar ne yake da annabi sallallahu alaihi cewa as-sakhiyyu habibullahi wa law kana jahilan kullum muna faɗi me kyauta ko da jahili ne Allah na son shi me rowa ko da malami ne Allah bai son shi saboda haka kowane mutum ya kasance mai alheri alherin ne ya sa fir'auna ya daɗe yana abun da yake yi ai alheri in kana babban mutum kana alheri to inda alherin naka yayi yawa kyautar naka yayi yawa alherin naka yayi yawa to duk abin da ke faruwa Allah zai baka zai maka istidraji Allah zai raga maka zaka yi ta abubuwan da kaga dama cikin mulki zaka yi ta abubuwan da kaga dama Allah ba zai kama ka ba amma idan kana mulki kana kunci to ko kai waye mulkin bai tafiya ba inda za shi nan take kukan da al'umma ke yi kukan ne zai yawa sai Allah ya karbi kukan su domin yanzu ko itacen nan ake so ya mutu idan bayan Allah sun kewaye su suna wai itacen nan ya cika kaza itacen nan ya cika kaza Allah zai kashe itacen Allah zai kashe itacen to amma idan an taru ana kai wallahi itacen nan muna jin daɗin shi muna shan inuwansa to wannan kalmar da suke faɗi Allah zai bar itacen ya dade ana amfani da shi saboda haka alheri ba karamin abu bane ga wannan kisa na wannan bawan Allah alherin yasa yanzu ya dawo duniya ya zama sahabi annabi Isa kuma alherin yasa Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna saboda haka kowa ya kokari ya zama mai alheri sai wannan ne wa'azi yana gaya musu yana ce ina ji muku tsoro ka da'abi qaumi nuhin wa adin wa samun wa man ba'dahu wa man lahu yuridu zulman lil ibadi ina ji muku tsoro ɗabi'u irin na mutanen adawa ɗabi'u irin na samudawa sanan waɗanda ke bayan su ku fa sani Allah ba zalumin kowa bane Allah baya zalunci abinda ka aikata shi zaka iske a jawurin Allah in dai ka aikata alheri to Allah zai riɓiɓiya ma alheri domin daga goma ne in kai a baka lada goma wata rana idan abun yayi yawa sai a baka lada saba'in idan abun yayi yawa sai a mai da ladan dubu saba'in idan abin yayi yawa sai a mai da ladan miliyan saba'in idan abin yayi yawa a mai da ladan biliyan saba'in idan abin yayi yawa sai ka ce inna mai fasta yana jiran digar hisal to yanzu za a baka ba Allah kawai za a baka to abin da Allah yake bukata kenan ga kowane bawa Allah bai zalunci na'am waya kawai ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يتي يا قوم يا قوم متنين إني أخاف عليكم إن أجمك صور يوم التناد رانا نزا إكرا رانا نزا إكرا قوة شيء أي قوة شيء كأي نزا إكرا شيء na muku bayani shekaran jiya idan an taruri hisabi ba wai za a kira wannan a yi mai hisabi ya wuce a kira wannan bane a'a lokacin da mala'ika ke muka hisabi wancan ma'ana ne wancan ma'ana ne wancan ma'ana ne gaba ɗaya to ana yi cikin lokaci guda Allah duk yana ma kowa hisabi Allah ne ba ba mala'iku ne ba turawa bane a lokaci guda ana hisabi gaba ɗaya cikin awa ɗaya an gama hisabin gaba ɗaya shi yasa ke ce inni akhafu alaikum yawmat tanad ina ci muku tsoro ranan da za a kira ku wai ranan da za a kira kowa a bincike shi ai wani bawan Allah jikan sai na Umar ne ana kiransa Umar bin Abdulaziz. Umar bin Abdulaziz Hilal shi ne mutumin da ya fara rubuta hadisi a duniya na farko cewa annabi ya ce shi ya fara rubutawa. Umar bin Abdulaziz Hilal babban mutum ne ba karamin mutum ba domin jikarsa na Umar ne. A zamaninsa shi ne shugaban musulmin duniya baki ɗaya. Malami na mai ilimi sai aka zo aka ce to yanzu abin da za a yi idan ana son mulkin nan ya yi shawa. idan ana so talakawa su ji daɗi idan ana so ƙasa ya zauna lafiya a naɗa umaru bin abdulaziz sarki a bashi sarauta ya jagoranci musulunci sai aka ce yayi yayi yayi aka yi shawara sai aka kira shi aka ce musu muna so za mu baka sarauta kai za ka zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai za ka jagoranci addini kai za ka zama sarki musulmi na duniya don haka kai muke so za mu naɗa sai ya ce a bari ya je gida ya shawara da ya zo sai kira matan shi ya ce ku zo aka zo aka taru da yaran shi ya ce zan fara kuka kuma ku taimake ni ku yi ta kuka abin kuka ya same mu sai ya kama kuka sai kowa ya kama kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka aka yi ta kuka aka yi kuka da yawa sai aka tsaya lafiya ya ce wai an ce za a bani shugabanci ai abin kuka ya same ni shugabanci wasa ne ya zan dauki al'umman annabi gaba ɗaya ina jagorantar su me zan iya kulla musu sai aka bashi shugabanci sai ya ce to a tara jama'a tuko na kafi a naɗa shi shi fa in an naɗa shi zai yi irin yadda Abubakar ya yi mulki haka zai yi irin yadda Umaru ya yi mulki haka zai yi irin yadda Sayyidina Usman ya yi mulki haka zai yi irin yadda Sayyidina Ali ya yi mulki haka zai yi in an yadda ya yi in ba a yadda ba bai yi sai aka taru aka ce mun yadda mun yadda kai duk wanda kake so sai ce to shikenan shi ma ya yadda sai aka nada shi shine farkin musulmi sai ce to zai shi hida adalci bisa kasa na farko sai ce a ji a bude central bank shine baitul mal inda ake tara dukiya aka ji aka bude kuɗi mai yawa ya ce a kwasu kuɗin gaba da raba matalakawan ƙasa gaba ɗaya kowa na fama da talauci kuma a ce gwamnati ta ɓoye kuɗi wata ɓoye ma ba ta tara saboda talakawanta ba ne to a raba mu talakawa sai aka raba mu talakawa kuɗi gaba ɗaya sai mutane suka wadata Umar bin Abdulaziz sai ya naɗa shugabanni shugabanni adilai irinsa sai ya naɗa su sai aka wayi gari duk duniya ƙasar ta zauna lafiya lau sai ka ga ga kura ga akuya suna kiyo wani bai taba wani wai saboda adalcin sarki sai ka ga ga maciji cikin gari yana wasa da mutane wani bai taba wani ana zaune gari zaki zai shigo cikin gari ya ta wasa da mutane ko shaho bai daukar dan kaza ko cinnaka bai dan kowa saboda mulkin Umar bin Abdulaziz shi adili ne sai shi da adalci a bisa kasa to ya tsufa ya kai lokacin da ya kusa barin duniya da ya fara ciwon ajali sai yana kwance sai fara kuka ana kewaye da shi lafiya sai ce Allah ya nuna min tashi alkiyama ni Umaru na shiga uku Umaru na shiga uku aka ce a'a ya aka yi sarki musulmi ya ya aka yi ya ce Allah ya nuna min tashi alkiyama na ga an tara dukkan halitta sai na ji Allah yana kira sai na Abubakar ina Abubakar ina Abubakar ya ce sai mala'iku suka kira Abubakar sai aka shigar da shi wani ɗaki wani kubba ya ce nan da nan sai aka yi masa bincike sai na ji sai na Abubakar ya fito yana ce na yi free an gafarta ni an gafarta ni halifanci na da nan shekara biyu da wata biyu wai mukamin da ya hau bayan annabi adalcin da sai na abubakar ya yi fa sai na abubakar fa shi ya fara biyan albashi a duniya domin shi ne aka ce masa ka daina zuwa kasuwa kana sarki musulmi ya ce to me zan ci aka ce za mu rinka ɗaya kuɗi cikin central bank mu sayi akuya in mun sayi akuya za mu yanka akuya in mun yanka akuya za mu kasa naman kashi hudu za mu baka kashi guda ka ci da iyalanka kashi uku kuma mu saida mu mai da kuɗin cikin baitul mal sai ce ya yarda to amma kuma abin mamaki idan aka saida naman aka bashi girhami biyu ake bashi in ya ka kawo mai kuɗin sai ya aje bai taba kuɗin bai kan taba kuɗin sadaka yake da kuɗin shi ma wai albashin da ake bashi bai taba ci ba da an bashi sai ya kwasa ya raba mu jama'a da an bashi ya tara sai ya raba mu jama'a kuɗin shi da yake sana'a da shi yake ci amma bai ci albashi ba sai na bakar kenan kuma shi ya fara yi to sai aka kira shi alkiyama din sai Allah ya sa malaku suka kira shi sai ya shiga daki sai aka bincike sai ya fito ya ce Allah ya gafarta min yana gaba dukkan halittar da ke wurin Allah ya gafarta min an bincike ni na free ban da laifi an ce wuce aljanna bayan ya wuce sai malaku suka fara ina sai na Umar sai aka kira shi shi ma aka shiga da shi sai na Umar shi ma jin kadan sai fito ya ce Allah ya gafarta min ban yi laifi ba an gafarta min na free an ce wuce aljanna sai malaku suka fara ina sai na Usman shi ma aka shiga da shi kowa guda guda ba a kira shi ko da ka zama ciyaman garin ku ko kansunan garin ku ko hakimin garin ku ko dagacin garin ku sai an kira ka ɗakin nan adalcin nan waje ya hidda su kai ma shi zai hidda kai sai sai na Usman ya fito ce Allah ya gafarta ni nayi adalci ni ma an gafarta ni in wuce aljanna sai ka kira ina Ali bin Abi Talib shi ma zai shiga shi ma da aka bincike shi sai ya fito ce Allah ya gafarta ni an ce ni ma wuce aljanna Umar bin Abdul Aziz ya ce sai na ji ana ai na Umar bin Abdul Aziz kafin ya rasu fa an nuna masa wannan abin ina Umar bin Abdulaziz ya ce jikina na rawa jikina na makarkata sai aka kira shi da ya shiga shi ma sai aka bincike shi yayi adalci sai aka ce kai ma mun gafarta ma sai ya fito ce to ni ma Allah ya gafarta ni wai an nuna mai ne kafin ya mutu amma duk da haka sai da ya kama kuka sanan rayuwar shi ta fita kaga da ya riga ya ga matsayinsa sanan rayuwar shi ta fita a wani kauye akwai tsoho sai ya ji ana jama'a ku taimaka ga akuya ga kura ta kama akuya sai ce Allahu akbar sarki musulmi ya rasu duk inda yake ya rasu yana raye ka kura ba ta kama akuya duk ajini ne sarki musulmi ya rasu an yi abin gari na wayewa sai suka ji labarin an ce jiya sarki musulmi ya rasu tsohon ya ce na san haka shi ya shimfiɗa adalci ne a nashi mulki to kuma haka ake so dukkan wanda ya mulki kowane irin mulki ne sai an kira shi alƙyama kuma sai an tambaye shi kuma annabi salama ya ce tun cikin kabari ma da sarka za ka tashi an kwa a hannu malaiku sun ɗaɗɗaure ka in dai ka yi mulki a duniya duk wanda mulki yake da sarka za ka tashi alkiyama ko da ɗan ƙaramin wuri ne kan mallaka da sarka za ka tashi in ka je ɗakin nan in ka yi matalakawanka adalci to adalci ne zai kwance ka ka fito ka gaya ma duniya an gafarta ma idan baka yi adalci ba daga nan za a ce a ƙara mai wani sarka a daddaure shi a kai jahannama shikenan zalunci ko rashin adalci ya kai ka jahannama to masu mulkin yau ya za su masu mulkin duniya a yau ya za su musamman masu mulkin Najeriya ya za su tuna babu adalci babu inda ake adalci sama ba adalci kasa ba adalci duk wanda ya ce ana adalci ƙarya ne da shi ake ci da shi ake ci kawai shi zai sa ci ana adalci amma wannan kowa san gwamnati ba ta da adalci me take ma talakawa in ka je asibiti sai ka biya kuɗi duk da sirinji allura sai ka sayi ruwan nan sai ka sayi ruwan baro wutan nan sai ka biya shi makarantar nan sai ka biya shi to mine ne wanda ake ma talaka shi a to ai babu adalci a ciki to kuɗin mu da ake tatan man fetur me ake da kuɗi tuwa ake ba kuɗi sai a kwashe a ce wai an ba sanatar albashin sanatar salarin sanatar miliyan talatin da shida salarin mutum guda miliyan talatin da shida kudi da za a raba ma mutum sama ga miliyan ɗari su ci sannan a ce wai albashin wani wai dubu biyar albashin wani wai dubu goma albashin wani wai dubu sha biyar abu kamar wasan yara wani wani na karɓar miliyan talatin da shida wani na karɓar dubu biyar to ina adalci yake a wannan wuri kaga babu adalci a ƙasar kenan to kaga idan muka ji alkiyama idan kana tsaye kusa da mai mulki aka kira shi ka tsara gaba a kasan bai hitowa yau to ina ba shi yaushe zai hito tun da adalci zai kwance kowa su yaushe adalcin zai kwance su ina adalcin zai kwance su don babu adalcin ana ta fama da babu kuma akwai yanzu idan ka je gwamnati ta tara miliyoyi na nan cikin bankuna ta tara kuma ga nan ana ta neman kuɗi me za ta yi da su sai a ɗiba nemi wasu ƴan mutane ko wani mutum a ɗauko kuɗi mai yawa a bashi a ce ya je ya aiki kuma bai yi ya ci kuɗin kuma ba abin da za a yi saboda tsaye ba rashin adalci turawa sun fi mu adalci turawa sun fi mu adalci shi yasa ƙasashen su sun fi namu daɗi yanzu su turawa in an baka mukami baka fata yanzu cana in ka saci dubu ɗari za a yi hangin ka ne dubu ɗari za a kashe ka ne to kai akan dubu ɗari baka yadda a kashe ka to shi yasa idan ka je kasashen tura sai ka ga babu wahalan wuta babu wahalan ruwa babu wahalan asibiti wata rana muna masallaci muna madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina hira da wani balarabe nace masa kai wutan gana kuna da ƙarfi na ga in na sa cazan ga ya ke kiransa universal ko mai suna cazan ma universal na ce in na sa in ka sa shi a madina sai wutan ya ce cazan da ƙarfi sai na ce wutan na da ƙarfi na ce ina mamaki wani wuta sai ke gaya min da larabci wutan mu ya ce naku na najeriya sai na ce ai mu ba mu ma da wuta bisa ga naku ai mu ba mu da ne sai yana dariya ya ce ba ku da na ce ba mu da sai na ce masa yanzu tun da na zo nan akalla na kusan kwana bakwai ni ban ga an ɗauke wuta ba wallahi sai ƙara kallo na ce a ɗauke wuta an yi hamilul kahara ba an wai su ɗauke wuta ni ya nike wannan magana in an ɗauke wuta ai duk madina kowa zai mutu za a mutu fa sai ce ni wa wallahi wai shi ya rantsa da Allah an aife shi a duniya shekarar shi sittin amma ko sakon ɗaya bai taɓa gani ya ɗauke wuta ba a madina ya ce shekarar shi sittin a yau amma bai taɓa ganin ɗauke wuta ba ko sakon guda ba da wani ake hiran ba da ni ake hiran sai na ce min wani ya nake magana kamar ina so mu yi wasa ya zan ce a ɗauke wuta in an ɗauke wuta ai mutane za su mutu da yawa sai na yi dariya na ce Allah akbar ku kenan a to a to mu ka ai da duna jira ta tsare a to an ce a ɗauke wuta za a mutu ai babu kowane gari ba eh babu ai na yi zama ilori awa biyu ake bada wuta in an ɗauke sai gobe kuma a baku awa biyu duk girma ilori na yi zama mai na awa biyu ake bada wuta abuja ma ga ta na wani wuri awa biyu ake bada wuta to kaga kenan an ce wai an ɗauke wuta za a mutu ai da yanzu najeriya ba su rame shida kowa ya ƙare to kaga su saboda adalci sun wuce matsalar wuta sun wuce matsalan ruwa sun wuce matsalan asibiti sun wuce matsalan makaranta duk wanda ya je aikin hajji ya sani ko biyo shi lafiyan ka a hajji baka sai magani ko ina akwai asibiti daga masaukin ku zuwa kaba akwai asibiti in ka je karkashin kaba ga asibiti nan kewaye da kaba idan ka je madina masallacin manzon Allah akwai asibiti ya kai guda nawa kewaye da as- masallacin sannan ko ina inda duk akwai taro zaka iske asibiti daga nan ma inda ake jefan shaidan ga asibiti nan da yawa kowane irin rashin lafiya ko operation ne in dai ka je maka da zaran lalura ya kama ka ka je za su yi maka kyauta su sallame ka ba su karɓan komi hannunka kuma kowane irin ciwo ka zo da shi ya kasu ce menene in ka ce kaza ne sai a yi ma test a dudduba a dudduba nan take sai a rubuta magani sai ka ga an ja kwasu magunguna masu yawa a ce maka ga da zaka sha ga da zaka sha saboda adalci su ha baki ne suke maka ina ga yan kasa eh in mu baki za mu je ba mu sai magani ba yan kasan fa kenan za su sai su haka da kasashen larabawa da kasashen turawa shi yasa kaga kullu suna wasanni ne yanzu kasashen turawa daga kwallo sai kokuwa wrestling sai wani menene tattanis suke kira ko ganin da kullum cikin wasa suke don ba su da matsala a rayuwarsu an wuce hanya babu inda ba hanya shi yasa idan ka so mota su ka kawo nan baka iya tuka ta saboda su ko ina akwai hanya ko ina akwai ruwa duk inda ka matsa ruwa ne ko ina ka matsa ruwa ne sannan maganar makaranta gwamnati ke ɗaukar lura kowa da kowa sannan shi matsalar asibiti ma la ilaha illallah a london ne fa yara na wasa sai ga tantabara sai guda ke tantabara sai bibikin tantabara ya kare kafin minti guda sai ga sare wai wai wai wai an zo ɗaukan tantabara kai asibiti kuma haka aka yi nan take security suka zo aka ɗauki tantabaran aka kai asibiti aka je nan take aka yi juyan tantabaran kuma tantabaran ya warke aka ɗauko shi aka maido shi ai ko saudi ko nan makka in ka ji zaka iske tantabara kankashin harabi da yawa ana zuba musu gero ana zuba musu alkama amma wallahi ko guda ya rashin lafiya mun za a ɗauke shi a kai shi asibiti to tantabara bai hika daraja a Najeriya ba to nan kai rashin lafiya wa zai kai ka asibiti eh gwamnati za ta kai ka asibiti ne ita ma da ke so ka mutu a rage yawa an su so suke a mutu ma a rage yawa kawai abin da man ka je neman taimako asibiti sai ka yanke a da sauki yayi tun da kake neman taimako in ka ji wuya zaka kai kanka da kanka kuma haka za a yi to su sun yi adalci adalci suka yi a kasar sai kasashen su ya zauna da arziki sai suka zauna lafiya mu ne yanzu in ka saci kuɗi su zaka kai ma duk wanda saci kuɗin shi Najeriya yayi London ko yayi America ko yayi Germany zai je ɓoye kuɗi idan ka kai musu kuɗin ajiya sai su ɗibi kuɗin su yi kamfuna su ɗibi kuɗin su raba ma ƴan uwansu a yi ta business shikenan ka kawo musu arziki ka kawo musu jari kai ko na ƙasar ku ne ka kwashe ka bar ƙasar ku da kuka ka bar ƙasar ku da talauci to shine ke damu mu a yau mulki ne amma mulkin babu adalci babu hanyar da zaka hau ka ji daɗi babu hanyar da zaka hau bisa kwanciyar hankali babu inda asibitin da zaka je a taimake ka gara ma ka je private yanzu nan hatta nan garin yanzu yaran da ke makarantar private ya ci na gwamnati yawa saboda ana ganin cewa to biye bambancin su na gwamnatin kuɗi za a biya nan ma kuɗi za ka biya gara ko ka je inda zaka wadata saboda haka Allah da kansa yake cewa ranan nan kowane shugaba kowane mai mulki za mu kira shi kuma za mu bincike shi akan mulkinsa da shugabancinsa idan ya yi adalci mulkin zai warware shi idan bai adalci ba sai ka ji Allah ce khuzuhu fagulu summa jahimu salluhu ku kama shi ku daddaure shi ku jefa cikin wuta nan ba talakawan shi bane dama Allah ya riga ya ga muna wa man mulku yau ya tambaya ya ce wake da mulki yau kowa shiru wake da mulki yau kowa shiru ya ce lillahi wa ilmu qaha yau mulki na Allah ne kuma kowa sai ya ga mulki ido da ido fili kuwa fili za ka ga mulki din don da rawanin ka ka koma tsirara da kakin ka ka koma tsirara da jinyan ka farin ɗinka ka koma tsirara da ka tsaye ido ya fito turutu kuma an bincike ka an same ka tataccen azalumi ne ka kwashe kuɗin talaka ka kai ma'arna ƙasashen waje ka tara shikenan ka kai da ake so ka taimaki ƙasa ka ka taimaki musulmi ka kwashi ka taimaki kafirai kuma arzikin su ne to in ka ji lahira ne za ga ma Allah kaga shi ke sai ga duk mafi yawa masu mulki duk an sa su wuta su koma suna ce ya alaita ni ya kai cewa da ma bai mulki ba da ma bai mulki ba wai Umaru bin Abdul Aziz tabi'i mumini mai karfin imani mai karfin tsoron Allah mujaddadi na farko a duniya jikan sai na Umar shi ne ke kuka wai ya mulki kuma ya adalci kuma wata rana fa wani maciji ya zo ya ziyarci manzo Allah babban maciji ne da ya zo ya gaida annabi sai annabi yake masa wata rana za ka mutu bisa wani fako wani mutum zai gina rami ya binne ka duk duniya babu kamar shi cikin tsoron Allah to macijin yana naira rayuwa yana naira rayuwa har zamanin Umar bin Abdulaziz a zamanin Umar bin Abdulaziz sai macijin ya je rasu bisa wani fako shi ko sai na mardin nan yana yawo shi kadai kan doki da ya zo sai ga kato maciji ya mutu sai ya sauka kan doki sai ya ce Allahu akbar wannan bawon Allah ya rasu sai ya gina rami kamar kabari sai ya ɗauko macijin ya sa sai ya ruya kuma shine shugaban ƙasa sai ya ruya macijin sai ya ji an kira shi bai jina kira ba ya ibnu abdul azizi wata rana na ji annabi ya gama macijin nan zai mutu wani wuri wani mutum zai binne shi duk duniya babu kamar shi sai ya kama kuka wai ya za a ce duniya babu kamar shi a tsoron Allah kuma annabi ne mai wannan shaida ba amma kaga irin yadda yake sai na Umar sai na Umar manzon sai yana cewa da za a yi annabi bayana da Umaru ne za a aiko saboda adalcin sai na Umar. Amma duk da haka yana shugaban ƙasa yana halifa in dare ya yi sai ya fito yana yawo cikin gari yana saurare cikin majina wai ya ji ne ne za a faɗi ne mai talaka ke faɗi a kai shi. To akwai wata mata mata tana da yara kuma Allah ya jarabe shi da talauci a zamanin sai na Umar. Sai yaran tana kuka yaran tana kukan yunwa suna ta kukan yunwa da daddare sai matar ta rasa yadda za ta yi abin yadda ne ta sai na umar ya fito da daddare ya rataye lage lage yake ratayawa irin yadda ake yi da yana yawo yana saurare me ake faɗi a kan shi me ake faɗi a kan gwamnatin shi kaga haka annabi dawud yake sai zai laɗe sai ji matar nan na ce wai wannan gwamnati gwamnatin wahala gwamnatin umaru ku yi haƙuri yunwa zamanin umaru yunwa ku yi haƙuri o'o ku yi haƙuri sai ya fashe na kuka yana laɓe bayan ɗaki sai ya kama kuka daga daren nan sai ya je gida ya ɗauko abinci mai yawa sai kawai bata ta ce na gode na gode kafi umaru kafi umaru na gode ina ne gidanka yake sai mata kwatan shi ta ce zan zo in yi godiya da safe da safe ko da ta zo sai ka iske shi zaune kan kujera an kewaye shi da ta zo ta ce na gode Allah shi ma albarka kafi min umaru kafi umaru gwamnati umaru wahala sai aka ce tsohuwa shine umaru fa sai ta fashe da kuka shi ma sai fashe da kuka to wai sai na Umar ne fa halifan manzon Allah amma in dare yayi yawo yake ya ji ne ake faɗi akan shi ya gyara haka annabi Dawud yake in dare yayi annabi Dawud sai ya ta yawo cikin talakawa yana saurari wai mai talakawa ke faɗi akan gwamnatin shi sai ya ji ana cewa ai mutumin kirki ne matsalan shi guda ne central bank yake ci baitul mal da gari yawa sai ce Allah ka bani sana'a in daina ci a baitul mal sai Allah ya bashi kira sai kama kira shine sarki shine annabi shine manzo amma kuma shine makeri eh shine makeri kuma shi duk mukamin gana kan shi saboda wai ya ci halak to bayan Allah masu mulkin kwarai haka suke yi suna yawo suna jin mai talatan su ke bari to na yanzu ko ko ko to shi da ke so ma ji talakawa na kuka shi ai bai ko so ya ji guda in ya ji guda ma ran shi baci yake masu mulki yanzu Allah da ya ji ana guda gara ji ana kuka wayo yunwa ce ƙasa ta gyaru kowa zai ladabi kowa zai yi eh da ya ji ana kuka yunwa to kowa zai yi eh ba wai murnan shi ne ya ji kun samu sauki ba a'a murnan su su ji kuna wahala ko ana kashe ku ko kuna wahala to shikenan yanzu kan ƙasa ta yi daɗi shi yasa su ma ko Allah zai musu mummunan hisabi ranar kiyama Allah zai musu mana yanzu kai talaka an tashi baka mallaki ko baka ji alkiyama daidai zurubin ka zai ma hisabi shi ko wanda ya mallaki nan rahidin nan kawai sai an tambaye shi duk mutumin da ke rahi sai an tambaye hakkin shi akan shi wallahi duk wanda ka sani a rahi sai an tambayi rahi ba mu labarin wani hakkin sa wani ma ya hakkin sa wani ma gaba ɗaya sai an mai hisabi akan kowa da kowa to balle wanda ya mallaki busa balle bargu gaba ɗaya dada ka san hisabin sa mu kamar mun dade aljanna yana ta hili tare da wasu To balle irin wa'yanga masu sanata a ce yana da local government takwas ko goma, yaushe ya gama da su. To balle gwamna da Eh, inda ma ana ma kamanta adalci ne da sauki, to babu adalci ɗin. Ina adalci yake, to balle shi babban kaure. Shi da kasan ma an rasa inda ya sata. Ya dunkule ta ya kaɗa cikin aljihu kowa na ta fama da matsala. wai abin da ke ban mamaki sai ka ji an ce wai mutum guda kowane wata ya samu miliyan ɗari biyar ya samu miliyan ɗari shida ya samu miliyan talatin ya samu miliyan hamsin kai ko kana nan kullum waya za a kaci da gidanka kuma wai kai ma ɗan ƙasan ne ha kuma arzikin ku ne ku duka kuma hankalin su kwance ai don dai kawai bai yi waye da sai mu talaka mu ce a tara kiyama Allah kowa bai tafi a huta to me ake yi abin da bai da daɗi a tafi guda guda don kar ka tafi kai ka tafi a dai tafi gaba ɗaya eh mana shi ma sarata ya tafi shi ma gwamna ya tafi wancan ministan ma ya tafi duka ku gaban Allah eh mana ta ku duk gaban Allah iya so an aljanna a sa su aljanna wa'anda kuma suka cuce mu suka zalunce mu a gargada su a tura don ba mu ba da hakuri to kana ne an tambaye mu za mu kyale ne eh an ce ya ci amanan ku sai mu ce eh ya zalunce ku mu ce eh Allah kun yahe mu ce babu alama ai ba za mu yahe ba mana da wannan wahala da talakawa Najeriya ke ciki za su yahe kuma abin da ke bani mamaki ƴaƴansu na ƙasashen waje ‘ya'yansu na London suna Germany suna shan AC suna shan sanyi muna nan duk arziki mu ne mu duka muka muna wahala yanzu duk wanda ka gani na Allah Allah yake a ruwan sama ya dau hanya zuwa gona ba ka da wani gadara da ya fi gona wani mana ne ya ɓara gada ya aje shuka kawai yake jira eh mana su ko ‘ya'yansu na can waje su ci su sa abin da ake ba su ci mai daɗi su sha mai daɗi su shiga AC mota AC kuma wallahi irin rayuwanka irin ta ne ke gare shi wallahi wanda baka son wahala wanda bai son wahala kai ma baka so wanda yake son daɗi kai ma kake son daɗi kuma da arzikin ku ne ake ma ƴaƴan to kuma sai akwai adalci to kuma sai mu je lahira mu zama ɗaya a dai duba gani eh a dai duba lalle babu shakka akwai matsala domin an ka tambaye mu mun yaye in wasu sun yaye na san wasu kan ba ku yayewa
akaramka Allah ne nake ne nake neman yarinya zai ne ta ko ne nake neman yarinya sai aka ce an bani kina yin bai ko kenan ko an yi bai ko kuma ya bada sadaki amma ba a daura aure ba amma ya bada sadaki so an aje lokacin daura aure kamar da aka saba Allah da ikon sa sai na aukuwa ya auku menene ne aukuwa to mai aukuwa ya auku yana da yawa yana yiwa ta mutu yana yiwa ya mutu yana yiwa wani ya zuwa kaɓe matar ba ta gami aukuwa ba ne duka ba ka ne sai ta samu juna biyu a yaya kuma ba ɗaura wani ba ta samu juna biyu eh to sai aka ce an haifi yaron to sai wasu suka ce yaron ah, ɗan halal ne kuma zai samu gado saboda ya riga ya ba da sadaki a yi ala ayi halin zai ɗan zina bai gado ɗan zina dai bai gado a yaji halin ɗan zina ya gado ala ayi halin
to to alhamdulillah da fatan mai tambayar ya gane bayanin da aka yi a dunkule amma sai gama sai ba sai masu hikima za su gane abin da ake nufi to da bana bana cewa idan mace tana haila wai ta ta sha da ya eh, danta ko da yadda ko kuma sai ta gama haila Subhanallah. jaririn na nan na kwana da yunwa yana wuri da yunwa sai da ta gama haila ta kun sha biyar wasu ta a ai ba ruwan haila da ciyarwa to ko kai ma miji ai za ta yi ma abinci ka ci ba zai jaririn ba shi haila ai abin da ya hana sallah haila ma bai hana karatu alqur'ani ba shi da haila ma ana iya karatu alqur'ani amma ya hana sallah janaba ya hana sallah janaba ya hana karatu alqur'ani janaba ya hana duka amma shi haila bai hana bai hana karatu ba amma haila ya hana sallah amma haila bai hana tafsir da mijinta na balle ɗiyarta saboda haka ya hana tafsir da ɗiyarta
alhamdulillah na saka alkhairi ina fara cewa wai wani lokaci ne wanda ya haramta ah, ke kusanci matansa musamman ne cikin dare haka
matarsa na'am mace matarka babu lokaci da rana da dare to kuma a wasu kana a amma yana wani nufin cikin azumi yana bayanin cikin azumi yake nufi da rajin ya fi an gaya masa da lokaci ne a shi bai san lokaci to daga magariba zuwa asuba to shi har sai ya tambaya cewa wani lokaci ne da azumi aka hana shi ci aka hana shi sha ke da ke da muhimmanci balle wannan yanzu karhe biyu na rana ko karhe uku ma mata ta kira shi ko an ce ma ya zo zai je ai babu dama saboda haka an dai lamunce mai daga magariba daɗa ba a sura to alhamdulillah la saka alkhairi ta bana gaba da cewa
amma in babu azumi ba ta sa kowane lokaci don alkurani ya ce annasa akun hanasun da kuma atu hasa ku annashiyatu Allah ya ce matan ku gonan ku ne shi ko gona babu lokacin zuwa wani ma yakan tare gona ne na yake kwana na yake wurin kai ma in kana iya ka tare wurin matar ya zama to kowane lokaci kana tare da matar shari'a musulunci da hana kowa amma dai na san dole yunwa ko lokacin da ke nema duka za ka ci alhamdulillah la saka alkhairi ta bana gaba da cewa karfakallahu ne ke tare da mijina amma kullum ya fitini ne da abu daya da safe da rana da dare kullum ni kuma gaskiya ba zan iya ba zan iya haka ba wai wani wani shawara za ka bani abu ɗaya kamar nan ko kuɗi ko koje dole sai ta tuka mai tuwo ko komi don abu ɗaya ai abu na da yawa mene ne ka fahimta da shi ko ai ban san gaban nan fatawa kada ya kuskure
kusanci yake nufi kusanci na mu'amala na aure ka zo ta zauna kusa da shi
kusan mu'amala aure yake nufi babal aure yana da yawa idan saduwa
ai babu fitina kunna Allah ya ce matan ku gonan ku ne to ai babu fitina a ciki sai dai kowane mutum yana da abin da yake iya ɗauka laluran jikinsa kada ya fitine ta ya wuce ƙarfin laluranta domin su mutane kashi uku ne akwai khariji akwai mustawi akwai dahili a cikin mata ma akwai harija akwai mustawiya akwai dahila ita harija kowane lokaci son take a yi kowane lokaci ba dare ba rana ba- sallah ma in ka shigo gida ma rike rigar za ta yi in ka sake shigowa gida rike rigar za ta yi harija kenan kowane lokaci akwai mustawiya in ka tashi ta tashi in baka tashi ba ba ruwanta ko shekara nawa za ku yi akwai dahila ita ba ta son labari maganar abu ko so ɗaya in ma ta yi so ɗaya a shekara uku ita bukatar ta ya biya to saboda haka kai irin matar da Allah ya baka ita zaka zauna da ita in ka damu da wadda in ka tashi ta tashi to ka tafi da ita daidai karfinta in ka damu da wannan bala'antatta to wannan kai ne kai ne zaka kwaci kanka da kanka yawa amma bai halatta a ce ya matsa mata har ya kai ya kure ta ba ba a yin hakan alhamdulillah Allah ya saka alkhairi kuma da magana na gauna cewa malami ne miji na yace in tafi gida har sai ya neme ni wai wannan yana cikin saki
A'a bai cikin sarki, tafi gida har sai na neme ki, ai bai cikin sarki. Ba saki ba ne cewa ya tafi gida har sai ya neme ki, sai dai in shi ya yi niyan sakin. To in shi ya don aka yi hushi a ce ke in fitinan ya ishe ni tafi gida dai bari sai na neme ki. Ai ya yi haka ne zai samu kwanciyar hankali ko kin ita ta samu kwanciyar hankali. Amma ba saki ba ne, sai in shi ya yi niyan saki. Kuma ma in ya yi niyan sakin sai an tambaye shi guda nawa. Don kalmar bai ɗaukar saki. guda nawa kai niyya in ya kana nufin saki ne in ya ce guda guda ne in ya ce biyu biyu ne in ya ce uku ne uku ne hukuncin hannunsa
alhamdulillah Allah ya saka alkhairi da magana gauna cewa akwai masu tsari tsaye wasu ma suna tsari tsugunni me bambancin su kuma idan ya tsari taba ya taba tufafi mutum mutum bai sani ba ya sallah ya sallah ne
hitsari tsaye ba ya da kyau saboda in kana hitsari tsaye yana iya watsuwa ya taɓa jikinka kuma in ya taɓa wandon ka kai sallah ba ka da sallah sannan hitsari tsugunne shi ake yi haka a nasu sallah yake hitsari a tsugunne shari'a ya son ka hitsari a tsugunne abin da ke sa a yi hitsari a tsaye wurin baya da kyau taɓo ne kuma hitsari ne da sauran abubuwa in ka yi tsari a tsaye sukuran ka zai a tsugunne sukuran ka zai ɓaci to an yadda ka yi shi a tsaye kuma inda za ka yi tsarin kan tabbatar da ba zai wasu ba an hana hitsari bisa dutse an hana hitsari bisa bako an hana hitsari bakin rami an hana hitsari a cikin ruwan da ke kwance an hana hitsari tsakiyar hanya duk wannan an hana saboda haka hitsari tsaye a kiyaye shi da duk kai shi a tsaye sharri wasu a jikinka kuma in ya wasu kai sallah ba ka da sallah
alhamdulillah Allah ya saka alkhairi Allah masu tambaya sun sa kuma saboda muna tantance tambayoyin da musu tambayoyin da ba za mu amsa ba saboda muka ga tambaya kamar zai taba kidan wani ko kuma zai musu nama wani to ba ba mu karanta shi Allah sai ya hakuri wanda ba su tambayoyin su ba sai su hakuri bai cancanta a a- a- a tambaya ba kuma na gana cewa kan wani bambancin kabli da ba'adi
eh suna bambanci manzo Allah kabri kabri da baki bambancin su shi kabli idan ka rage wani abu cikin sallah ka rage ne ba ka kara ba to kafin ka sallame sallah za ka yi sujuda su biyu sai ka yi tahiya sai ka sallame kaga tahiya biyu ke shi ne su kabli a in ka gama sujuda in ka gama tahiya kafin ka sallame sai ka sake wani sujuda guda biyu sai ka yi tahiya sai ka sallame shi ko ba a ji in ka ƙara wani abu a cikin sallah to shi ba a ji sai ka gama sallan ka yi assalamu alaikum assalamu alaikum sai ka sake cewa Allahu akbar ka je ka yi sujuda su biyu ka sake zama ka yi tahiyya ka sallame shi ne ba a ji alhamdulillah Allah ya saka na kai to kamar yana cewa sai ina ci sahuru bayan sahuru sai na mafarki na mafarki sai na bata sutura na ko kuma wando ya mafaɗi ya azumi na yake azumin shi ba mahalki ba ko ma ya kwana da iyalinsa ne azumin shi ne ba shi Allah in zai alfihimi ne din ba amma in yayi mahalki ne ko bayan sallah asuba azumin shi na nan sai dai ji yayi wanka ya shaka sutura ya je ya sallah ko karfe ɗaya na rana kai mahalki ko karfe biyu kai mahalki da mace sai kai mani kawai ka je kai wanka kai sallah azumin ka nan lafiya nan sai in kai ka jawo mani da kanka ka ɗauki hotonta kana kallo kana shawa ko ka zo kana tunaninta kana shawa ko ka ganta ka kora masa ido ko ka sa wani kallo kana kallo kana shawa hammani ya zo wannan azumi ya lalace sai kai wata biyu kana azumi ba yi sallah amma in dai don mahalki ne wannan babu ruwanka sai kawai ka je kai wanka ka yi sallah
alhamdulillah tambaya ta karshe shine wani ke tambaya cewa mutum yake sahun sahun gaba ko mace shi yana sahun gaba Allah ya kwata sai a liman sai sai Allah sai lalata sai kamo shi da ya kamo shi sai sahun gaba wanda ya kamata shi yayi
shi wannan kamun ko wani kamun shi a wanda aka kamo ne daga sahu aka ka- kawo shi kawo shi gaba wanda ya kamata shi yayi akwai wahala wurin domin in aka jawo ka aka fasa sai kai niyyar neman shi a cikin zuciyanka sai yayi niyyar neman shi saboda nan kuma zai ci gaba da inda limamin ya dora shi in an yi raka'a biyu shi sai cika raka'a biyu in ya iske limami ya gama fatiha shi sai dora a suna in ko bai fatiha ba shi sai ya fatiha in ko raka uku liman yayi shi zai cika raka'a guda in raka ɗaya liman yayi shi zai cika raka'a uku amma yana da kyau ne a samu wanda ya iya shi yasa an fi son bayan liman ya zama to in ka iya sallah ke bayan liman kada a ja wanda bai iya ba sai sallah ta fashi gaba ɗaya jama'a idan Allah ya kai mu gobe lahadi za mu je tsohon dogon gari mu da ci kowa da kowa ina gani a tsohon dogon gari ne za mu fara Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da gari mu lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyamu da kakanni mu Allah ya gafarta mu malamanmu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya wadata mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azauta mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya raba mu da kurci Allah ya raba mu da babu alfarman manzo Allah Allah na roƙe ka don son da kake wa annabi Allah kai mana arziki mai yawa Allah ka raba mu da wani masu yawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ai ma ciya ba ɗin ma addu'a rage su wani banzabar ne Allah ya saka masa alheri Allah ya bashi lafiya Allah ya gina arzikinsa Allah ya kama masa ina ma za su ciya min usama addu'a Allah ya biya masa bukatarsa da abin da yake nema Allah ya bashi haka nan muna addu'a zuwa ga dukkan wanda suke taimaka muna muna ma hadiza da yan uwanta addu'a daga Kaduna Allah ya saka musu da alkhairi muna ma hajiya abu ne addu'a Allah ya saka musu da alkhairi muna ma duk wani wanda ya muna hidima a cikin wannan tafsiri addu'a Allah ya saka musu da alkhairi muna ma injiniya Mansur addu'a shi ma ya taimaka muna Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kiyaye shi ya kare shi alfarmar manzo Allah muna baban malam shaibu addu'a dare da rana yana tare da mu yana mara hidima Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ba shi lafiya da yawancin rai mai albarka sannan duk wanda ke mara hidima a koyi Allah ka san shi Allah ka biya bukatun kowa alfarmar manzo Allah Allah duk wanda baya da lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah masu lafiya Allah ka kara musu lafiya muna ma bello dan galajima addu'a shi ma ya taimaka mana Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kiyaye shi duk inda yake kuma Allah ya kare shi ‘ya'yan mai martaba muna ma waɗanda suke wani hidima muke ma addu'a Allah ya kare su kuma Allah ya ƙara musu lafiya kuma Allah ya sa kowa ya gaji babansa wa ma zalika ala Allah bi azizin baya da wuya a wajen Allah muna mai martaba sarki barzo addu'a barista sani ya yi tafiya Allah ya kiyaye shi Allah ya kare shi Allah ya tsare shi Allah ya maido shi gidansa lafiya Allah ya kare masa masarautarsa Allah ya kiyaye masa kujerarsa Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi shekaru a cikin mulkinsa. muna baban mu addu'a marigayi sai mutu halin dan toro Allah ya ci kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa alfarma manzo Allah Allah biya bukatun ɗan tsoron lahira Allah masa abin da yake so abin da yake tsoro Allah ka kare shi alfarman manzo Allah muna yi ma hajiya hajiya addu'a na zai zikiri ita ma Allah sa kan da alheri ya mana hidima kuma Allah biya bukatun ta Allah kare mu ita ya tsare mu da alfarman manzo Allah duk wanda ya mana hidima Allah ka sa kan da alheri kuma Allah ka kiyaye mana shi Allah ka tsare mana kowa da kowa alfarman manzo Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وبرضه بندوبة شراء جلدات الشيخ سامي سامي زيو عنا باش الأشياء عنا بعض بندوبة الله فيها عنا كيان الشيخ أرم الله فيها الفرما من عنا ولا ما فيها من الكذا عدوا مصدر كذا عنا كما نسوا عنا كاتم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا ناصر وصلنا رسول الله بن هدي والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين